أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجدت فتك الله سبحانه وتعالى da ya sake kaddara saduwanmu a karatunmu na littafin at-tafsiratu fi ulumil qur'an naukan malami muhammad sayyidi muhammadul amin at-doktor rahimahullahu ta'ala inda yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan mabhasi na goma babi na ƙarshe wanda yake mana magana akan rantsuwa da aka yi a cikin alkur'ani mai girma malai ke cewa babun alkasamu fil ƙur'anin kare babu ya zai mana magana akan rantsuwa a cikin alkur'ani mai girma sai ke cewa alkasu bil kasmi abinda ake nihi da rantsuwa ta haƙiƙil khabar wa taukidu shi ne tabbatar da labari da kuma dandancewa da nuna cewa lalle tabbas labarin nan haka ne ya ke ce ma taukid shi ne akka da abu ka ƙara dandan cewa cewa lalle abin nan da take ba da labari cewa gaskiya ne wannan shi da ake ce mata ake kenan misali idan ka yi rantsuwa ka yi magana sai ka yi rantsuwa akan wannan magana kamar kana so ka ƙara ma mutum ya ƙini a zuciyar shi cewa abin da kake bayanin wannan gaskiya ne shi ne tauki sai ce hatta ja'alu mithla qawlihi ta'ala duk yana daga cikin kamar faɗa Allah madaukakin sarki cikin suratul munafiqun yake cewa wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun Allah yana shedawa cewa lalle wallahi wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun Allah yana shedawa cewa lalle munafikai ƙarya suke to anan akwai rantsuwa da Allah madaukakin sarki yayi akan cewa tabbas Allah ya shaida cewa lalle munafukai ƙarya suke duk da cewa an kawo kalma ta wallah min babi ikhbar bi shahada an kata ne a babi na ana ba da labarin cewa lalle Allah ya shaida cewa munafukai ƙarya suke li'annahu lamma ja'a tawkidan lil khabari summiya kasaman inda ta zo dan ta tabbatar da labarin da aka bada ga shi kenan ta zama rantsuwa ya ce wa ƙarƙila ma ma'anar ƙasan minhu ta'ala fa'in ka da li'ajalil mu'min falmu'min musaddakun bi mujarradin ikhbari min gairi ƙasa ake tambaya wai ita rantsuwa da allah maɗaukakin sarki yake yi mine ne manufarta in ana yin ta ne saboda mummuni ya yarda ai shi dama mummuni ya yarda in an ba shi labari ba sai an mai rantsuwa ba ya ba da gaskiya kenan ba sai an mashi rantsuwa mummuni zai yarda wa in kana li ajalil kafir yace fala yufidu in kuma dama ana yi ne saboda kafiri yace ai kuma kafirin shi wata amfani gare shi shi dama bai imani da Allah ba kenan dai ana nan sai yake cewa wa yujabu an haza wanda yi wannan magana sai a bashi amsa bi za a ce mushi bi annal qur'an nazala bi lugatil arab alqur'ani mai girma ya sabko ne da harshe na larabawa wa min adatihim alqasam daga cikin al'ada ta larabawa rantsuwa idza aradat an idza aradat an tu'akkid amran daga cikin al'adar su su yi rantsuwa idan suna so su ƙara ma tabbas da yaƙini akan abin da suka baka labari a kai sai ce kenan me yake so ya ce anan rantsuwa al'ada ce ta larabawa to Allah madaukakin sarki kai tsaye yana musu magana ne sai ake musu magana da irin yaren da za su gane sai ake musu rantsuwa yanda su ma suke yi domin su fahimci cewa lalle maganan nan da ake yi magana ce babu kama kama a ciki sai ce wala yakunu alqasam illa bismin bismin muazzam wa qad aqsama Allah ta'ala bi nafsihi fil qur'an fi sab'ati mawali malaka cewa rantsuwa batta kasancewa sai da wani abu mai girma za ka yi rantsuwa da abin da yake sama da kai ne abu mai girma shi ya sa Allah maɗaukakin sarki sai rantsuwa da kanshi waƙat aksama Allah subhanahu wata'ala zai ce bi nafsi ikil Qur'an Allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da kanshi a cikin alƙur'ani mai girma a wurare guda bakwai wuri na farko Allah ke cewa yastaftu in kulki wa rabbi innahu la haqqun wa amqay wa ma antum bi mu'jizin qul i wa rabbi innahu la haqqun yace wa ma antum bi mu'jizin cikin suratu yunus yastaftunaka yastanbi'unaka haqqun hu qul i wa rabbi eh yastanbi'unaka haqqun hu sai yace qul i wa rabbi kace musu i kuma na rantsi da ubangiji na kaga wannan kalma da muke da Hausa in aka tambaye ka menene kaza kaza ne in ka ce i to larabci ne gashi na qur'ani yazo qul i ka ce i wa rabbi na rantsi da ubangiji na kaga anan ubangiji madaukakin sarki ya yi rantsuwa akan me ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam yi rantsuwa da shi akan cewa lalle alkiyama gaskiya ne wannan wuri na fara kenan sai wuri na biyu za'ama alladina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna qul bala wa rabbi kace bala e wa rabbi na rantsi da ubangiji na latub'athunna tabbas hakika tabbace za ta yarda thumma latunabba'unna bima amirtum sannan za a sanar da ku abin da kuka rinka aikatawa wa zalika ala allahi yasir wannan kuma abu ne mai sauki wajen Allah abu ne sa aljiddan wajen Allah na uku kuma yake cewa fa wa rabbika lanahshurannahum washayatin thumma lanuhdirannahum hawla jahannama jithiya kaga anan ma Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa da kanshi fa wa rabbika lanahshurannahum na rantse da ubangijinka za a tayar da su washayatin da kuma shaidannu thumma lanuhdirannahum sannan za a gabatar da su hawla jahannama jithiya wuri na hudu Allah madaukakin sarki ke cewa fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun na rantsi da ubangijinka zamu tambaye su baki ɗayan su akan abin da suke aikatawa wuri na biyar Allah ke cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima na rantsi da ubangijinka ba za su yi imani ba har sai sun ringa sanya ka mai hukunci a tsakaninsu idan sun samu bambanci idan suka samu matsala ne sun sanya manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne zai hukunci akan su thumma la yajidu fi anfusihim sannan kuma idan ya hukuncin kada su ji wani abu a ransu wani kaikayi wani dardar na rashin yarda mimma qadaita akan hukuncin da kai wai sallimu taslima sallama su ba da kai su ce lalle mun yarda sami ina wa bana wannan shine ke tabbata cewa sun imani shine Allah madaukakin sarki yace yayi rantsuwa fala rabbika la yu'minuna hasil sun haka na rantsu da ubangijin ka ba su yi imani ba har sai sun aikata wannan abin da muke magana akai yace fa wa rabbis sama wuri na shida kenan fa wa rabbis sama'i wal ard na rantsi da ubangijin sama da ƙasa innahu lahaqqun mithla ma annakum tabtaqun lalle alkiyama gaskiya ne tabbas alkiyama gaskiya ne wuri na bakwai fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi inna laqadirun fala uqsimu bi rabbil mashariqi wane ne ubangijin gabas da yamma Allah ne kaga anan ma an yi rantsuwa da Allah madaukakin Allah ya rantsuwa da kanshi a cikin wannan aya to wurare wannan guda bakwai su ne suka zo akan abin da ya shayi rantsuwa Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da kanshi wuri guda uku daga cikin su rantsuwa ce aka yi akan tabbaci za a tada kiyama wa yastanbi'unaka haqqun hu qul i wa rabbi da aya ta biyu za'amal ladina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi da kuma fa wa rabbika lanahshurannahum wash-shayatin thumma la kuma da nufiran na hun au da jihannama da siya wannan wurare ne wanda suke tabbatar maka cewa za a yi tashin kiyama kuma allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa a kan haka kenan don haka babu shakka a kai tabbace kiyama za ta zo allah maɗaukakin sarki bancin labarin da ya ba mu mun amince mun yarda sai ya ƙara mana da rantsuwa don ya nuna mana tabbas abin da zai ƙara zai tabbata sai ke cewa walbaƙi kulluhu kasamun bi makhluqatihi sauran rantsarantsa da ke da kuwa a cikin alkur'ani mai girma da Allah ya yi ya yi rantsuwa ne da halittun shi halittar shi kaga shi ne sama da halittar shi amma sai rantsuwa da ita ka kaunihi ta'ala kamar yadda Allah ke cewa wasafati saffa hagani washamsi wa duhaha wadduha wallaili idha yaghsha wal asr wal fajr duka wannan kakarar tsuwa ce Allah marubin sarki ke yi da halittun shi Allah shi ya halitti rana shi ya halitti dare shi ya halitti ya halitti sahiya shi ya halitti lokacin duha shi ya halitti alfajir shi ya duka wayannan Allah amma Allah marubin sarki sai yake rantsuwa da su ba don wani abu ba don a nuna maka girma abin cewa suna da muhimmanci kuma dan ka tuna wanda ya halitti wannan abubuwan wannan abubuwan in ka kalli rana yana take hotowa ta je ta fada hannu gobe ta sake hotowa ta je ta fada yadda kake ganin dare da yini suna sassauyawa yadda kake ganin lokuta abubuwa duka da Allah ya rantsuwa da su idan ka kalle su za ka gani abubuwa ne da suke sassauyawa suke jujjuyawa suke tafiya da al'amura wannan abin ba shi ya kanshi ba wannan abin tabbas a wanda yi shi to wannan zai kara maka imani sai ka tuna wa girman wanda yi wannan halitta Allah yana rantsuwa da abin dan ka kalli abin wannan ka je ka yi bincike a kan shi ka tuna girman wanda ya halarci wannan abu da yake rantsuwa da shi wannan shi zai kara maka imani a zuciya ya ce fa'in ƙila kaifa aksama bil halfi wa ƙarwar da nahi anil halfi bi gairin lahi ta'ala fi kawai sallallahu alaihi wasallam to idan aka yi tambaya aka ce ta yaya allah maɗaukakin sarki zai rantsuwa da halittun shi alhali mu manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana mu a kan mirin tsuwa da wani abu in ba Allah Allah ya hana mu manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah ta'ala yanhaakum Allah madaukakin sarki ya hana ku an tahlifu bi aba'ikum ku ringa rantsuwa da iyayenku faman kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut duk wanda zai rantsuwa ya rantsuwa da Allah ko shi haka manzo sallallahu alaihi wasallam yace a hadisi ingantacce to kaga an ce ka ayi rantsuwa da kowa kawai ayi rantsuwa da Allah sai aka samu kuma allah madaukakin sarki ya yi rantsuwa da halittun shi ya ce waƙad uji ba an bi ajubatin minha waƙad ya ce haƙiƙa an ba shi amsa da amsoshi kamar haka daga cikinsu ma ƙala ku al'imam al-hassan al-basir abinda imam al-hassan al-basir yake cewa inna allaha ta'ala lahu an yaksama bi ma sha'a allah madaukakin sarki na gare shi ya rantsuwa da abin da yake so min khalqi daga cikin halittun shi walaysa li ahadin an yaksama illa billah ta'ala billahi ta'ala bai dacewa ga wani ya rantsuwa ga wani abu in ba Allah kenan Allah madaukakin sarki shi ya in ya ga dama sai ya rantsi da duk abin da yake so amma kai bawa idan za ka yi ba za ka yi rantsuwa da kowa ba sai da Allah kenan yanzu kaga ka yi rantsuwa ka ce dan takwaran kwatsa da niyyar yin rantsuwa akan wannan abin kaga wannan haramun ne ba ake manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha yanhaqu ba ayi rantsuwa da iyaye ba ayi rantsuwa da kabari ba ayi rantsuwa da da da nonon uwa da wane ne duka da ake duka haramun ne ba ake manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya hana wannan kaga a babi na aqida yana da kyau mutum ya tsarkake wannan duk rantsuwar da zaka yi ko malamin ka ko wani salihin bawa ko manzo sallallahu alaihi wasallam duka ba rantsuwa manzo sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ta yi kawo man kanin halifin faliya halittu illa in za ka yi rantsuwa kawo ka yi rantsuwa da Allah shi kadai wanda ya halittu kowa da kowa sai ke cewa wa minha daga cikin amsa annal araba kanat larabawa sun kasance e taksim bi hadhihi al-ashya laraba suna rantsuwa da irin wannan abubuwa fa nazala al-qur'an ala ma ya'rifun sai al-qur'ani mai girma ya sabko da abin da suka sani sai yake musu rantsuwa da abin da suka sani abin da suke rantsuwa da shi amma ba dan su ma su yi koyi ba da irin wannan rantsuwar su ringa yi a'a manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi hanya akan haka Allah madaukakin sarki yana yi ne dan a kira su zuwa ga addini don a tabbatar musu cewa lalle addinin nan gaskiya ne gashi mai addinin ayyana rantsuwa da abinda su in ka musu rantsuwa da shi a jahiliya yarda suke yi to gashi an muku rantsuwa da shi don ku yarda mazu sallallahu alaihi wasallam biya ba rantsuwa da wa'annan abubuwan amma Allah madaukakin sarki shi da yake halittun shi ne duka yana iya rantsuwa da abin da ya ga dama sai ya musu domin in sun kasance masu neman gaskiya ne su yi imani in kuma bata suke nema su kauce na sai ma yake cewa wa minha annal qasma bil masnu'at yastalzimu al qasmu bis daga ciki abin da Allah yasa Allah malaukakin sarki yake yin rantsuwa da dukkan abin da ya ga dama na halittun shi saboda ya kamata kai nazari idan kaga an yi rantsuwa da abin da aka halitta ai wannan zai sa ka tuna cewa wanda ya halitta wannan girman shi ya yi halitta wannan da aka aikata wanda ya halitta in ka kalli rana da aka ma rantsuwa da rana in ka kalli rana yadda take ta yadda al'amuran take haska duniya girman ta in ka duba sai ka tuna wanda ya halitta ta ranar sai ka gani wanne ne ma hi cancanta a girmama waye cancanta a girmama in ba wanda ya halittu wannan abin mai girma ba shi ne allah maɗaukakin sarki kenan mine ne wannan halittu da ake ma rantsuwa da su da allah ke rantsuwa da su kiran ka ne ake kai tunani akan wanda ya halicce su shi ne hikima ƙarƙashin su li'anna zikrul maf'ul yace yastalzimu zikrul fa'il idan ka ambaci abin da aka aikata wannan yana janyo ka yana lazumta maka ka tuna wanda ya yi wannan halitta wanda ya wannan aiki idh yastahilu wujudu maf'ulin bi ghairi fa'il saboda yana da wahala kaga abu gashi nan kawai a duniya amma kuma ba wanda ya yi shi ai baya yiwa baya yiwa kawai kaga abu gashi nan aje amma babu wanda ya yi shi ya kanshi tabbas akwai wanda ya yi shi to wanda ya yi shi wannan shine wa shine Allah madaukakin sarki wanda ba san Allah ba kafurai mutanen yamma akwai wanda zaka samu shi addinin kowanne bai ciki bai cikin kiristancin bai cikin yahudancin bai cikin musulunci duk wani addini da ke da kwai littahi wanda aka sauko da littahi babu wanda yake ciki bai san komi ba akan abin da ya shahi magana Allah kawai dirin haka yake to idan ka ringa kiran shi da irin wannan salo ya kalli wannan abubuwan na halittu wannan kadai ya ishe shi imani akwai dewa wanda aka samu masu ilimi da suka ringa bincike akan alkauni akan sararin samaniya wasu ringa bincike akan abin da ya shahi abubuwan ruwa da yawa sun musulunta dalilin mu'ujiza da girman Allah da suka gani ga wa'annan halittu na shi akwai wanda aka ce a cikin ruwa can kalkashin ruwa ya ringa jin kiran sallah akwai wanda can kalkashin ruwa zai samu wani kihi ko wani dutse ya ga an rubuta sunan Allah a ciki wannan abin ya ringa kiransu suka ringa tana girman wanda yi wannan halitta suka ringa bincike akan wane ne wannan daga ƙarshe ya ga son musulunci sun shigo musulunci da yawa an samu akan haka sai ce ƙala ba'adul ulama wasu daga cikin malamai suke cewa wa qad aqsama Allahu ta'ala bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi qawli ta'ala Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da annabin shi a inda yake cewa la'amru la'amruka innahum lafi sakaratihim ya'mahun Allah na rantsuwa da rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam akan cewa lalle waɗannan kafiran suna cikin dimuwa ne suna cikin imuwa ne shi yasa bisa imani eh liya'rifan nas azamatuhu inda Allah subhanahu wataala dan saboda mutane su san girman manzo sallallahu alaihi wasallam wajen Allah madaukakin sarki yace wa kad aqsama Allah ta'ala bi thalathati ashiya Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa da abubuwa guda uku bi zatihi kuma ya gama su da zatin shi kal ayati sabiqa wa bi fi'lihi kuma yayi rantsuwa da ayyukan shi kenan da ya rantsuwa da abin kuma sai ya gama su da ayyukan shi eh da ayyukan da shi Allah mai sarki ya aikata akan waɗannan abubuwa kenan dan ya kira ka kalli abin ka yi nazari akan wanda ya halice su Allah ke cewa was sama'i wa ma banaha ka kalli sama wa ma banaha kallatar gani ya aka halice ta ya aka gina ta da mi aka gina ta waye gina ta kai nazari ka gani ga ta nan ba taɓa faɗuwa ba kuma kullum ya ganta ga ta nan wata nan ta sauya wata nan ta ɗauki wani lauyi ruwa ya sabko wata nan sanyi ya sabko wata nan kaza komi ga shi nan a sama tarmamu su hutu abubuwa ga sanar da tarmamu suna tahiya waɗannan abubuwan sun yi sun ishe ka kai nazari akan lalle saman nan wanda ya halice ta mai girma ne shi ne sai Allah ya ce wasu sama'i wa ma bana sai ce wal ardi wa ma qahaha ya ce wa nafsin wa ma sawaha ka kalli rai ya aka yi ta ya aka rakaba ta shi yasa Allah yake sa cikin suratul zariyat wa fi anfusikum afala tubsirun a karan kawunan ku wa fi anfusikum ya kamata afala tubsirun shin buka dubawa buka lura ku kalli kawunan ku ka kalli halittar kanka da kanka kada ya ishe ka nazari idan ka kalli kanka ka ga wata irin halitta ga ta nan kai ka san ba kai kai kanka ba kai ka san ba wani zama ya cibra ka ba ba ka taɓa wani ya bayyana ya ce shi ya kaza ba ka ga yanzu mota ya kaji an ce the premier creator na mota shi ne wani wanda ya fara kera moto shi ne wani wanda ya fara kera satellite shi ne wani salula shi ne wani kowa ka ji an wata sunan shi amma har yau ba ka taɓa ji ba ko tsohon libir da ya shekara miliyan aka rubuta ga harkon mutum wanda ya sama ko wanda ya ƙasa ko wanda ya kaza ko wanda ya tona ƙasa ya zuba petrol a ciki ko wanda ya tona ƙasa ya zuba ƙarya a ciki sai dai ka ji ana cewa an gano wuri kaza akwai kaza wa ya sa su ya kamata ka tambaya wa ya ajiye su ya kamata ka tambaya wannan kadai ya ishe ka ishara in dai zaka yi nazari akan su yace wa bi maf'ulihi nahwa wan najmi idha hawa da kuma halittun nashi akan ayyukan da su ba suke aikatawa akan abin da suke wan najmi iza hawa wat-tur wa kitabin mastur fi rakkin manshur duka wannan ayoyi ne na Allah wanda yake rantsuwa da su dan a kiraye ka akan kai nazari akan su imamu ibn al-qayyim al-jawzi yake cewa rahimahullah a cikin littafin shi at-tibyan fi aqsamil qur'an gashi na a gaban yake cewa innahu ta'ala yaqsimu ala usulil iman Allah madaukakin sarki yana rantsuwa ne akan asalin imani allati yajibu alal khalqi ma'rifatuha wanda ya wajaba ga halittu su san su halitta yana da kyau ta san waɗannan abubuwa su ne mi sai yake cewa fataratan yaqsimu ala tauhid Allah madaukakin sarki wani lokaci rantsuwa yake yi akan tauhidi yana rantsuwa akan tauhidi inda yake cewa wataratan yaqsimu ala anna alqur'ana haqqun wani lokaci kuma ya rantsuwa akan alqur'ani gaskiya ne wani lokaci ya rantsuwa akan anna rasul haqqun wani lokaci ya rantsuwa akan aljaza alwa'd walwa'id ya tabbata da cewa gaskiya ne wataratan ala halil insan wani lokaci ya rantsuwa akan hali na mutum ya tabbata da cewa gaskiya ne yanzu rantsuwa da aka yi akan tauhidi da yace wasafati saffa yace fazajirati zajra fattaliyati zikra sai ce mi inna ilahakum lawahid inna ilahakum lawahid bantin amma rantsuwa da wayannan abubuwa sai aka ce ma inna ilahakum lawahid Allah hede rantsuwa yace ma kuma ubangijin kaushi ɗaya ne inna ilahakum lawahid yake cewa wataratan yaqsimu ala anna alqur'ana haqqun wataran kuma Allah marubucin sarki zai rantsuwa akan ya tabbatar maka cewa alqur'ani gaskiya ne yake cewa fala uqsimu bimawaqi'in nujum fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim mawaqi'in nujum Allah na rantsuwa da wuraren da kamar nan ne mazamuna ta annujum wasu a tafsiri ake annujum ana nihin الشمس والقمر wani tafsirin kuma annujum wanda muke gani to Allah yana rantsuwa da mawaƙi'in su daga inda suke dauko tushi su abin nan su huto Allah yana rantsuwa yace yace mana wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim wannan ma rantsuwar da kuke gani ani inda kun sani ba karamar rantsuwa bace ba abu ne mai girma to abin da yasa aka yi wannan rantsuwa innahu laqur'anun karim ku sani cewa lalle alqur'anin nan mai girma ne alqur'anin nan mai karamci yace wa taratan yaqsimu ala anna ar-rasul haqqun wani lokaci kuma ayi rantsuwa a tabbatar maka cewa lalle manzo sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne Allah madaukakin sarki ya rantsuwa zai nuna maka cewa lalle annabi gaskiya ne sai ce yasin sai ce wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin sai ce ala siratin mustaqim yasin wannan Allahu alamu bi muradihi Allah kadai ya san me yake nihi da yasin sai ce wal qur'anul hakim sai ce mi innaka laminal kai da aka yi rantsuwa da alqur'ani sai aka gaya muku cewa innaka laminal mursalin lalle kai annabi kana daga cikin manzanni ala siratin mustaqim kuma akama a sama hanya madidiciya haka ne ce wa taratan wa qawli ta'ala wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa ma dalla sahibukum wa ma gawa manzo sallallahu alaihi wasallam ba batacce bane abin da yake ba ku labari haka ne ma zagal basar wa ma daga ma kaza wal fuadu ma ra'a duk labarin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake ba da gaskiya ne ba batacce bane ba irin ku bane wanda suke shan wani abu su fita daga hankalinsu a sallallahu alaihi wasallam yace wa taratan kuma wani lokaci yaksimu alal jazai wal wa'd wal wa'id Allah mulkin sake zai rantsuwa dan ya tabbatar maka da ni al wa'd wal wa'id wal jaza cewa alƙawari da aka yi narkon azaba ga wanda bai bi Allah ba a tabbatar maka cewa gaskiya ne kuma a tabbatar maka cewa idan ka bi Allah cewa zaka samu sakamako mai kyau gaskiya ne sai aka mara rantsuwa daga yarda don ka ƙare yarda a saman yardarka sai Allah ke cewa wa zariya ta darwa falhamila ta wikura faljariya ta wisura ce falmuƙassima ta amura sai ce inna matu a duna da sadiq wa inna dina da waƙi wa ƙaunu ta'ala wal mursala ta urfa fal'asifa ta asfa wal nashira ta nashira falfariƙa ta farƙa falmulkiyat zikra yace inna ma tu'aduna lawaqi lalle abinda aka muku alƙawari zai faru lawaqi tabbas zai faru a kuma suratul suratul zariyat yake cewa inna ma tu'aduna lasadiq lalle abinda aka muku alƙawari zai faru tabbas gaskiya ne zai faru wa inna ad-dina lawaqi lalle tashin alkiyama zata tashi sai ta abu sai Allah ya rantsuwa da wayannan abubuwan da suka gabata wa taratan yaqsimu ala halil insan wani lokaci kuma Allah madaukakin sarki zai yi rantsuwa akan ya halin mutum yake dan ya nuna mana ya mutum yake sai ya hede mana rantsuwa dan ya nuna mana halin mutum ya yake ciki sai ya ce wal asr na rantsi da lokaci sai ce innal insana lafi khusr lalle mutum yana cikin khasara mutum iya cikin khasara iya cikin inwa na khasara sai ce illal ladina amanu amma sai aka hujja illal ladina amanu sai wanda ya imani shine bai cikin khasara amma in ka kai imani ba to kana cikin khasara illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr kenan a takaice a dunkule rantsuwa a cikin alqur'ani mai girma Allah madaukakin sarki yana yin rantsuwa da halittun shi yana rantsuwa da abin da ya ga dama na halittun shi wani lokaci dan ya nuna mana girman abin zai nuna mana muhimmancin abin zai nuna mana daraja abin kuma wannan ya sa mu nazari akan mahalicin wa'annan abubuwa domin mu kaɗe tashi da bauta kuma mu tabbatar da cewa shi Allah shi ne Allah sai malik ya cewa al-mabhasul hadi ashar mabhasi na ƙarshe na goma sha tara kitabatul qur'an rubuta al-qur'ani wa qira'atuhu bi ghayri al-arabiyya da kuma karanta shi ba da harshen larabci ba da kuma rubuta shi wadda karanta shi wadda harshen larabci ba ai kwanakin bayan an samu wani shekani da ya tashi ya ja sallah da wani harshen su ya rinka karanta alkur'ani da harshen nasu misali kamar in tashi in ce zan yi sallah ringa cewa in ne kabbar harama in ce godiya ta tabbata ga Allah maimakon fatihawa alhamdulillah kawai sai ringa cewa godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai rahama mai jin kai mai mulki ranar sakamako da Hausa fasara alhamdu ce to aka samu wani yayi da irin yaransu to akan shi ne ake magana shin daidai ne ya halatta ai haka nan wani ya ce ai duka daidai ne ai duka magana ta Allah shi ne himala ya ce ajma'atul umma al'umma ta kaf inda ta gamu qatibatan kaf sun gamu ala annahu la yajuzu qira'atul qur'an cewa bai dace ba a karanta alqur'ani bi gairin arabiyya ba da harshen larabci ba la fi salati wala fi kharijiha ko a cikin sallah ko a wajenta babu wani wanda ya ware daga cikin al'umma ya ce ya yarda a karanta alkur'ani ba da harshen larabci kaf al'umma ta gamu cewa bai dace ba ka karanta alkur'ani in ji ba da larabci ba ne ba li'anna Allah ta'ala anzalahu qur'anan arabiyya saboda Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan alqur'ani qur'anan arabiyya ya sabkar da shi ne da harshen larabci qala ta'ala Allah ke cewa inna anzalnahu qur'anan arabiyya lalle mun sabkar da wannan alqur'ani da harshen larabci la'allakum taqilun ko za ku hankalta to kaji Allah madaukakin sarki ya ce ya saukar da wannan alkur'ani da Allah kun taqilu ku za ku hankalta kuma ya ce ya saukar da shi ne harshe na larabci kenan mi ake kiranka ka je ka koyi harshen larabcin ka karanta alkur'ani da larabcin a lokacin ne zaka hankalci bi ke rubuta alkur'ani idan ka duk yanda ka fasara alkur'ani da wani yare ma'anar shi da abin da ake so ka fahimta bakkaci mai ɗari bisa ɗari in dai ba da larabcin ka fasara shi ba duk yadda za a fasara shi da wani yare ka gani an yi littafi an fasara shi da ko faransai ko da hausa ko da wani yare daban to ba a fasara shi ba hakikanin fasara wadda zata gamsar a ce komai an tattara an gama an zuba sai dai kawai za a fasara baki da baki kaza kaza ne kaza kaza ne ba ni gishiri in ba kamanta yake cewa in na ji allahu ƙor'anin arabiyyan la'allakum ta'akilu haka nan yake cewa na zalabihi arruhul amin sai ce ala ƙalfika da ta kuna minal mundirin sai ce bilisanin arabiyyin mubi kaga na zalabihi arruhul amin wa sabkar da shi shine arruhul amin shine mala'ika jibril sunan shi arruh idan kaji an ce arruh a ƙur'ani in dai ana nihin wata shakhsiya mafi yawa ana ana nihin mala'ika jibril kamar yadda kita cikin suratul qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr sai sai yace tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha kaga ar-ruhu anan shine shine jibril haka nan maryam wadkur fil kitabi maryama idin tabadat min ahliha makanan sharqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilayha ruhana fatamatsala laha basharar sauya arru shine jibril alaihi salam kenan da shine ake magana nan sai ce ala qalbika litakuna min almundirin aka sabkar da shi a zuciyarka dan kasance masu daga cikin masu wa'azi bilisanin arabiyyin mubin da harshe na larabci bayyananne kenan kaga qur'ani ya bayyana kai tsaye alqur'ani da larabci aka sabko shi kuma da qur'ani da larabci zan karanta shi bai halatta ka karanta shi da wani yare in ba larabci ba ya ce walam ya kun ƙur'anan a ajamiyyar zai ce ba ƙur'ani wanda ya kasance ajami harshe na larabci harshe ne wanda yake da miza daban-daban yake da wasu particularity daban-daban wanda babu su a wani harshe daban harshe na larabci yana da salo na magana wanda wani harshe bai da wa'in salon na magana harshe na larabci da shi ana iya yin maganar da zata bugi zuciya ana iya magana ta girma wadda zata baka mamaki Allah marukakin sarki in yana in aka saka wani larabcin a cikin alkur'ani mai girma in aka hudu wani abin kawai ka san wani abin sai Allah kuma harshen harshe ne mai girma sai ke cewa wa marawa an abi hanifa abinda aka roto daga abu hanifa min annahu jawwaza qira'atul fatiha an rawaito abu hanifa ya taba cewa ja'izi ne a karanta fatiha ita kadai da harshe na farisanci ga wanda bai iya ba fi salati lil ajizina anil arabiya ga wanda bai iya harshen larabci ba faqad nukila anhu atba'ahu annahu raja anhu kuma mabiyan shi sun nakalto sun tabbatar cewa shi ma wannan magana da ya janye ta yace yace bai wadi yace kamar wannan magana a huddata yanzu ya komo cewa wannan magana da ba daidai bane ba da ya ce masu magana da harshen farisanci suna iya yi da harshen farisanci su karanta qur'ani da harshen farisanci shi ma daga baya sai dawo ya ce kai ya ce ya sabko daga wannan daga wannan fatawa ne imam abu hanifa ke sai ce wa ala zalika akan haka ajma al fuqaha fuqaha ka baki ɗaya sun gabu wa ilayka mazahibi anan zamu kama mazhabubun su daban-daban akan wannan mas'ala yace mazhabul malikiyya malikiyya sun tafi akan jaa fi hashiyati dasuqi ala sharhi dardir sai ke cewa la tajuzu qira'atul qur'ani bi ghairi arabiyya a wannan littafi sun tabbatar da cewa bai dace ba a karanta alkur'ani ba da harshen larabci ba fa in ajaza an nutqi bil fatiha idan mutum ya kasa yin furuci da fatiha da larabci wajaba alaihi an ya atamma bi man yahsul ya wajibi ne akan shi ya nemi ya bi bayan wanda ya iya shi ya kasance mamu fa in amkanahu al ihtimam wa lam ya atam fadala salatu kuma idan akwai wanda ya iya a wurin ya ƙibin shi shi ya je ya yi kuma alhali bai iya ba to sallar shi ta lalace sai ce wa illam ya ji imaman sakarat an hulfatiya idan bai ji liman ba fatiha mata su da kanshi wanda ya sabon musulunta ne bai iya fatiha ba ya tashi zai yi sallah ba dole bane ya yi fatiha sai rinka tasbihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar shi zai ta mimitawa har lokacin da ya iya fatiha haka aka ce kenan kaga bakka ba kanka wahala ko ka ce sai ka yi da halshen ka ko wani ba in baka iya fatiha ba kwata-kwata ka ringa azka a lokacin da ake yin fatiha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sai kai rukuni kai ta mimita sai kai rukuni yace wa zakarullah wa zikrullah yace bil arabiyya wa an yubaddila wusahu fi dalika wa yajhad nafsahu fi ta'limiha kuma duk zikirin da zai yi shi da larabci kuma yayi kokarin koyan haka nan din ya ringa yin shi da larabci shi yasa malamai suka ce bai dace ba a cikin sallah malamai a wasu sun taya akan cewa eh ja'izi ne kana yin addu'a a cikin sallah ka ringa yi da Hausa kai ta magana misali kai sujada kai ta magana da Hausa ka ce Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza amma wasu daga cikin malamai kuma dalilin sai haikali sun nuna cewa ita sallan nan sallah ce wadda take da dokoki take da tsari daga harkanta har zuwa ta da wasu kalmomi wanda aka ware nata na musamman idan ka so ko wasu kalmomi a ciki kana iya bata sallah wannan shi yasa sahabbai suke cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya hada su rinka karanta alqur'ani mai girma a cikin ruku'i da sujada to wanda aka hana karanta alqur'ani mai girma a ruku'i da sujada kai kai wani zance daban magana Allah ce aka ce kai a cikin alqur'ani a cikin ruku'i kada ka duka ruku'i wajen subhana rabbiyal azim ka rinka karanta fatiha ko ta sura daban to ina ka ina yin wani yare daban to ka gani wannan kada ya ishe ka dalili akan cewa ka yi kokari ka mai da hankali ka koya da larabcin shi aka yi su sanyo wani yare daban yana iya buɗe kowa da yawa gwarzatta kai inda abin zai zai lalace sai ke cewa mazhabu shafi'iyya sai dai shafi'iyya sun ta akan cewa fil majmu fil majmu yace mazhabuna ay shafi'iyya annahu la yajuzu qira'atul qur'ani bi ghayri lisanil arabiyya bai dace ba a karanta alqur'ani ba da harshen larabci ba sawa'un amkanatuhu alarabiyya am ajiza anha daidai ne ya iya ko bai iya ba kawai bai dace ba ka karanta alqur'ani inda ba da larabci bane ba sawa'un akana fi salati am fi ghayriha daidai ne a sallah ne ko ba a sallah ba kawai ba a karanta alqur'ani sai da yaren shi in fasara ce wannan babu matsala misali kana karanta ni kana kokarin sanin fasare wannan babu matsala kana karanta fasara ga fasara alqur'ani kamar yadda za zo a zamna a ringa fasara alqur'ani wannan amma misali kace tilawa ce zakai ta qur'ani sai ka dauko ta sura ko ka ringa tilawa a yaran ka wannan shine ba daidai bane yace an fi gairiha fa in ata bi tarjamatin fi salatin badalan anha lam tasi salatu idan yazo da tarjama a cikin sallah maimakon karatun na qur'ani da larabci sallar shi ba ta yi ba sawa'un ahsanal qira'a am la ya iya karatun ko bai iya ba yace wa bihi qala jama'ir ulama kuma wannan mazhabi na ma gabaki ɗayan malamai mafi yawan malamai sai yace waja'a fil itqan a cikin al itqan fi ulumil qur'an nasu yake cewa la yajuzu la yajuzu qira'atul qur'an bil ma'ana bai dace ba a karanta alqur'ani da ma'ana yanzu misali muna iya karanta hadisi mu ce qala sallallahu alaihi wasallam amma lafazin taktak ya bace mana sai mu kawo shi da irin ma'anan magana amma a ƙarshe sai mu ce au kama ƙalar rasu sallallahu alaihi wasallam ko kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce dan ka huta daga ni daga magana ka ce kai tsaye annabi ne waɗe ta alhali ka ɗan sa wasu maganganu wanda naka ne don ka wuta daga kan to alkur'ani mai girma hakan ma ba aiki ba karanta alkur'ani auka ce au fi ma ma'anar aya yanda ma'anar aya da take gashi gashi ka ce ka karanta wani larabcin ka ba a yi kawai yanda ya so haka ake karanta shi saboda jibril addahu bin nafs jibril ya kawo ma manzo sallallahu alaihi wasallam shine da lafazin shi yanda yake daga wutan Allah yace walam yubi lahu iha'uhu bil ma'ana kuma bai ba da dama ba a kawo shi da ma'ana sai hanabila mazhabul hanabila su kuma suke cewa ya abin mugani ya zo a cikin almugani ya ce wala yi zikul kira'a da gaidar arabiya bai dace bai karanta alkur'ani ba da harshe na larabci ba wala ibdalu lafazi na arabi ko ya sauya wani lafazi na larabci sawa'un ahsana alqira'a bil arabiyya am lam yuhsin daidai ne ya iya kira'a da larabcin ko bai iya ba kawai bai dace ba ya ce fa'in lam yufsin likira'a idan bai yi kira'a bil arabiya ba da zima hutta allum wajibi da akan shaidi ma ya tsaya fa'in lam ya fa'al idan bai iya idan bai je bai ne ma ya sani ma'al kudura alaihi alhali yana da damar da zai je koyi wannan karatu na sallah da irin abubuwan da ake bukata a ce da larabci za a yi su ya ce lanta su yi salatu sallar tashi ma ba ta yi ba in ji mazhabin na hanabila kenan in dai kana da dama ta ka koyi fatiha da larabci ka ƙi zuwa ka koya da larabci ka zo ka zamna ko ka ringa yinta a cakule ko kuma kawai ka zamna abu ka iya ba to baka da uzuri sallar ka kawo ba amsa ba ta yi ba baka da uzuri inda akwai dama ka koya la salata liman lam yaqra bi ummil kitab babu sallah ga wanda bai karanta ba suratul fatiha yace wa qala ibn hazm fil muhalla ibn hazm al-andalus yake cewa man qara ummul qur'an wanda ya karanta suratul fatiha aw shay'an minha ko wani bangare nata aw shay'an min alquran ko wani bangare na alqurani fi salatihi a cikin sallashi mutarjiman bi ghairi arabiyya kuma ya tarjama ko ya karanta ba tare da harshe na larabci ba aw bi alfazin arabiyya ghairi alfazin allazi anzala Allah ta'ala ko kuma ya karanta alqur'anin da ya karanta ya sa wani larabci wasu lafuzza na larabci ba lafuzzan da Allah marmayin sarki ya saukar da alkur'anin da su ba amidan da gangam ya ce lidalika amidan lidalika da gangam ya haka ya ce au kaddama kalma au akharaha ko kuma wata kalma ta cikin aya ɗaya ya sassauya mata wuri wadda take gabe mai ta baya wadda take baya mai ta gaba wanda ya haka shi ma da gangam ya ce lidalika akan haka ya ce fadalar salatu sallar shi ta lalace wa huwa fasikin ko fasiki wanda ya aikata haka saboda sauya magana Allah ce li'anna Allah ta'ala qal qur'anan arabiyya Allah ta yi qur'ani ne balarabi wa ghayrul arabi laysa arabiyyan duk wanda da abinda wa ghayrul arabi laysa arabiyyan fa laysa qur'ani kenan duk abinda ka kawo in dai ba larabcin bane ba kuma ba lafazan alqur'ani bane ba to wannan ba qur'ani bane wai halatu arabiyyatul qur'an tahrifun li kalamin lahi ta'ala kuma sauya harshe na larabci kamar tahrifi ne kamar sassauya alqur'ani ne kai mai girma wa qad zamma Allah ta'ala man fa'alu dalika kuma Allah ya zargi wanda suka aikata haka yuharrifu dal kalima amma wadi'i ma sassauya kalma daga wurinta yake cewa taqaddama anna aba hanifa ya gabata cewa abu hanifa jawwaza qira'atul fatiha faqat bi ghairi al-arabiyya ya ce ja'izi ne a karanta fatiha ita kadai ba tare da ba da harshen larabci ba liman lam yuhsinuha da wanda bai iyawa liman la yuhsinuha da wanda bai iya karantawa wa qad zakara ulama annahu raja an dalika malamai sun ambata cewa shi ma ya dawo daga wannan fatawa qala zarkashi imam zarkashi yake cewa fil burhan fi ulumil qur'an yake cewa ba'da zikrihi lima nusiba li abi hanifa bayan ya ambato abinda aka danganta shi ga abu hanifa sai yake cewa lakin saha an abi hanifa a rujo an zalika sai dai ya tabbata abu hanifa ya dawo akan wannan fatawa hakahul aziz fi sharhi basdur eh basdawi yace al aziz ya rawaito haka ya kawo haka a cikin sharhin dai na al basdawi sai yace wa qala zalika wa ala zalika fakat ajma al-fuqaha yace to akan haka malamai sun gamu malaman fiqh sun gamu wa immatul madahib da kuma shugabanni na mazhabobi sun gamu ala annahu la yajuzu qira'atu shay'in min al-qur'an bai dace ba karanta wani abu daga cikin al-qur'ani mai girma qalla aw kathura kadan ko da yawa bi ghairi arabiyya ba da harshen larabci ba wa ma zalika illa li annahu kitabun wahada bainal muslimin saboda alqur'ani littafi ne wanda ya hada kan musulmai baki daya fil lisan a wajen harshe duk inda kaje a duniya musulmi kawai in ya tashi karanta alkur'ani irin yadda ake karanta a garin haka zai karanta shi kaga wannan ba karamin haɗin kai bane ba musulmi na gabas da yamma na gusum da arewa in sun gamu kowa in ya tashi yin sallah cewa zai Allahu akbar kowa in zai karanta fatiha cewa zai alhamdulillahi rabbil alamin kaga wannan ba karamin haɗin kai bane da aka samu a wajen harshe wanda da wahala ka samu harshe mai irin wannan yace kama wahada bainahum fil aqidati wa shari'a kamar da alkur'ani ya gama kansu kamar yadda alkur'ani ya haɗa kansu a wajen aƙida da kuma shari'a ya ce wa fadilil ƙur'an da fadala ta alkur'ani kanar musulmin musulmai sun kasance ala ikhtilafi a jinasihim akan bambance-bambance na na ƙabilarsu na ajinas kenan jinsi daban-daban wa lugatihim da lugoginsu harshensu daban-daban ya takallamuna lugatal arabiya suna magana da harshe na larabci fi min jami'il qarat daga kowane lungu na duniya walaqad ajada ba'dhum hadhihi luga kuma sun iya wannan luga sosai ijadatul arab sun iya da sosai wannan harshe yanda laraba suka iya ta wa muallafatihim akbaru dalil ala zalika kuma rubuce-rubuce da wa'annan wa'anda ba laraba ma suka yi shaida ce akan haka zaka samu bakin mutum idan ya rubuta ma littafi gara ma karanta littafin na balarabi ya ma zuma da sauki saboda iyawar da bakin mutum ɗin nan ya yi ta harshen larabci don ya rubuta littafin wani lokaci tauri zaka jima littafin saboda ya iya larabcin ya ƙwari ya zama gangaren a ciki sai ke cewa wa haza amurin lamya kulle gairar ƙur'an ya ce wannan al'amari da kuke gani ba a same shi ba a wani harshe wanda ba alƙur'ani ba wa huwa sirru min asrarul ijaz wannan kuma sirri ne daga sirri na gagarabadau da alƙur'ani ya kasance wal bayan wa sidqullah subhanahu haythu wa sadaqa Allah subhanahu haythu yaqul wa laqad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min muddakir yace wa kama la yajuzu qira'atul qur'an kamar yanda bai dace ba qira'atul qur'an karanta alqur'ani bi ghairi lafzil arabi ba tare da wani harshe na larabci ba al-mubin mabayyani allazi nazzala bihi wanda aka sabko shi da shi yace la yajuzu hallo bi dace ba bil ijma ittifaqi na malamai aidan akan hallau kitabatuhu bi ghayri huruf al-arabiyya rubuta al-qur'ani ba tare da harfa na larabci ba kaga yanzu akwai wanda suka samu wani littafi an rubuta larabcin alhamdulillah kuma sai a zo a rubuta hallau da turanci alhamdulillah wannan malamai sun gama akan cewa bai dace ba saboda wannan yana sauya ma'ana da yawa kai fa kama iya karatun alkur'ani da wannan rubutun akwai wanda zai je ya ce shi zai karanta da karan kanshi da wannan harshen da turanci turanci to a haka kuskure ake samu da yawa kana rage abubuwa da yawa kana faɗin wasu harfa ba daidai ba da yawa wanda kuma a ƙarshe ta kan yi in baka ne da hankali ba ko ka fasa ko ka da hankali ka je ka koyi larabcin da zai taimake ka ka iya alkur'anin da harshen na larabci ka je ka zauna a gaban wanda zai koya maka ya koya maka saboda shi alkur'ani mai girma shafawiyyar shi kamar karatun shi ba a rubuce ne karatun shi ba a rubuce ne karatun shi daga wani ne zuwa wani zuwa wani ko ba a rasire ba a kai babu wanda yake da a rasire man ta sahabbai suna karatun qur'ani kawai daga wane ne ya koya ma wane ga yanda ya koya mai talqinin haka zai koya ma na gaba shi haka zai koya ma na gaba har ya iso gare ka kenan ka gani alkur'ani mai girma babu kewe kewe kawai koyon shi ake zuwa a yi babu dabara a kai yace la bil latiniya wala bi ghairiha min al-lugat ko da wani harshe daban na latiniya ko da wani yare wanda dai ba larabci bane ba yace li anna alquran arabiyyun fi lafazi saboda alqurani mai girma ba larabe ne a lafazin shi wa arabiyyun fi hurufi ba larabe ne a harufan shi wa kitabati da kuma rubuta shi da kai wa rasmul qur'an sunna muttaba'a la tajuzu mukhalafatu kuma rubuta alqurani sunna ce muttaba'a abin bi la tajuz wanda bai dace ba a samu wani ya saba yace was sahaba ridwanullahi alaihim sahabbai Allah kara musu yarda lamma katabul masahif lokacin da suka rubuta alqur'ani mai girma lam yaktubuha ba su rubuta shi ba illa bil hurufil arabiyya sai da larabci suka rubuta shi da harfan larabci suka rubuta shi wa hada ijma'un la tajuzu mukhalafatuhu wannan ijma'i ne akai wanda bai dace ba wani ya saba ma wannan ijma'i yace wa ma yunadi bihi al-ba'd min kitabati al-qur'an bil huruf al-latiniyya aw ghayriha wanda wasu suke kira akan cewa a rubuta al-qur'ani ba da larabci ba da wani yare daban yace da'wa haddama kira ne wanda yake rusawa تدعو إلى فصل العروة الوثقى التي تربط بين المسلمين جميعا عربا وغير عرب saboda kira ne wanda yana iya tira abin da ya gama igiyar da ta gama musulmi ga baki daya larabawansu wanda ba larabawansu alkur'ani mai girma yadda ya zo a larabcin wannan haka kawai za a bar shi a larabcin wannan rubuta shi da wani yare don a koyi shi bai dace ba wannan ittifaki ne na malamai yake cewa walau futiha hazal bab inda za a buɗe wannan kowa yace la futiha ma'ahu sharrul mustaqim fasa yuktabu kullu ashabi lugatin fasa yaktubu kullu ashabi lugatin bal wa kullu ashabi lahja min almuslimin alquran bi hurufihi da za a buɗe banna mai girma da kowa kowace kabila kowane gari da ya rubuta alkur'ani da irin yaransu sai kasance karatun yadda kai ka rubuta a yaren ka karanta ya bambanta da yan farisa yadda suka karanta a yarensu ya bambanta da yan horanshi ya bambanta da yan ingila ya bambanta da yan shinuwa kowa za ka ji yaren shi daban ne amma da aka ce alkur'ani balarabe ne kawai da larabcinsa a karanta sai kasance an gamu a harshe guda kowa kowane irin yare haka zai karanta shi yau in aka kama wani in wani shinuwa ya labe na karanta ma alkur'ani ta ta kai ba shinuwa bane ba akwai shinuwa wanda in suna karatun alkur'ani sai ka ji kai baka iya ba haka in dawa dan ina ga shinuwan da ke da kuma musulmai sun yi yawan mutanen Nijar ma yawa kafin su yawan musulman su da ke kowane yare na duniya in ana musabaka ta duniya in kana diba zaka gani kala-kalan yare sun zo wajen musabaka kuma kowa ya zo yana karanta ma alkur'ani wanda ya kai mamaki kaga abu harshe ne wanda ya gama baki daya musulman duniya yake cewa eh bal wa kullu ashabi lahjatin min almuslimina eh yaktubuna alquran bi hurufihim wa hina idhin takunu tamatul kubra idan aka bar wannan koha to tamatul kubra ce tashin hankali ne mai girma fa sai kunu wasila ne ta harifin qur'an sai ya kasance wannan hanya ce da za a dauka wajen sausauya alqur'ani an adawa alqur'ani mai girma an adawa musulunci suna yi amfani da wannan dama domin su rusa musulunci su sa abin da suka ga dama su rage abin da suke so amma da yake yana nan ai shine aka ce wani lokaci wani yake cewa ya kamata musulman nan fa muka karshen su alqur'ani da suke karanta a hana buga shi kuma wanda ke da kai a hannunsu duk a tattaro a kona shikenan a huta wani ya ce mai tuya zaka yi da na zuciyarsu su ma tattaruwa zaka yi da kona su ƙauye za ka je ƙauye ba kowa ba kowa wanda ya iya komi idan ka yi larabci ka ce wa na zo in kashe ka bai sani ba wa na tsaya a nan in zo halbe ka zanyi bai san mai ka ce tsaya zai bai sani ba amma da ka yi kuskure a ƙur'ani cikin bakara cewa zai gyara dai ya ji ko bai iya larabcin ba amma ya iya alƙur'ani an gama a nan to zaka da irin waɗannan mutanen yake cewa wani zawali bi wahdatil arabiyyatil lisaniya al-mathala fi lugatil qur'an bainal muslimin kuma wannan idan aka bude wannan koha wannan gamuwar da aka yi tsakanin musulman duniya akan alqur'ani mai girma to an kama hanya ta arusa wannan gamuwa da aka yi yace wa ma min daula islamiyya babu wata ƙasa ta musulunci ghairu arabiyya wadda ba ba balarabiya ba illa wahiya la tahfazu alquran illa bi lafzihi alarabiy almubin babu wata ƙasa wanda ba ta laraba ba in ka je kawai qur'anin da suka hardace su hardace shi ne da larabci misali kamar Niger duk qur'ani aka hardace da larabcin aka hardace shi ai ba ƙasa bace ta laraba ba haka nan Nigeria haka nan duk kasashen da zaka je wanda ba na laraba ba yace wala taktubu illa bi hurufihi alarabiyya kuma ba sa rubuta shi sai da wannan harfin nashi na larabci allati aqarraha ar-rasul aqarraha rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da su yace wa ajma alaiha al-muslimun ko musulmai gabaki ɗaya sun gama akan haka bal inna ba'dhum ja'ala tadris al-lughah al-arabiyya ilzamiyyan fi madarisiha wa jami'atiha yace kai wasan su ma sun sanya karanta larabcin ma ya zama wajibi a cikin lakwandukansu da makarantunsu sun sanya koyon harshen larabcin ya zama wajibi kaga wannan ba karamar fadala ba ce ba karamar daraja ba ce ba a ƙasar ku ya kasance akwai wasu makarantu wanda ake koyi larabci wannan ba karamar ni'ima ba ce wallahi wannan ba karamar ni'ima ba ce ba ga duniyar musulmi a ce ƙasa ce ta musulmi kuma a ce akwai wani wuri inda ake karanta inda ake koyi larabci ba don wani abu saboda wannan wanda zai da su koyi larabcin wannan babu tun da za a yi su kewaye alkur'ani ko su kewaye hadisi suna koyon shi ne ta hanyar alkur'ani kuma ta hanyar hadisan kuma don su ma alkur'ani da hadisan hidima ne kuma al'umma sai ta amfana da su sun so ba su so ba sai ce tarjama ta ma'anin alkur'ani tarjama ta ma'anoni na alkur'ani ya ce la mani'a wannan ba laifi ba ne min tarjama ta ma'anin alkur'ani a tarjama alkur'ani ila ba'adin lugat zuwa ga wasu luga kamar a fasara ba ni gishiri in baka manda alhamdulillah rabbil alamin a fasara dan mutum mai karatu ya san mai karanta wannan ba laifi bane ba yace bi shartin yace da sharadi an yaktuba an-nass al-qur'ani bi lughati al-arabiyya amma in za a rubuta nassin na qur'ani ya kasance a rubuta shi da larabci fasara a rubuta da harshen da ake so amma shi rubutan na qur'anin a rubuta shi da larabci wannan shine sharadin na sai ke cewa wayu da'u ta'arifin shamil ita damman anna tarjama laysa qur'anan wa laysa laha qasa'is alquran kuma a sanya ka'ida cewa wata alama cewa wannan tarjama batta wakilta alqur'ani kai wannan tarjamar da aka yi ta ba ni gishi ba kamanta batta ba da alqur'ani batta ba da kamar sans ta cewa alqur'ani ne kamar yanda yake a larabcin saboda akwai a tarjama wannan batta hudo da dukkan abin da ake ne sai ta rage wani abu ko mun karfe shi ya ce wale sa ta iya tarjama ta kullum ma'ani alladi fahimta al'ulama saboda ba tarjama ba ce ta dukkan ma'anonin da malamai suka fahimta hada ila janibi ikhtiyari lajana min rijalil ilmi mawthuqun bi amanat bi amanatihim wa iktidarihim ala fahmi tilka al-lughat بحيث يكون ما يفهم من تلك اللغات من المعاني هو ما تؤديه العبارات العربية التي اختارها العلماء yace da sharadi yana da kyau ya kasance idan za a yi wannan tarjamai a samu wani komite na manya-manyan malamai wanda aka yarda da su wajen amana da ilimi kuma sun san lugai da kyau ta larabcin da kuma lugar da za a fasarai don su tabbatar da cewa lalle an fasara ta daidai gwalgwadon yadda malamai suka so suka zaɓa daga cikin fasarori da aka yi akwai fasarori da za a ma aya amma akwai da malamai su ittifaki a kai su ce wannan fasarar ita su ta dacewa to ya kasance abin fasarar ta dahi a kan haka nan ya ce wallahu muwafaq sai ce allah mana muwafaqa wal hadi ila sawa'i sabil kuma mai shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya وصلى اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سيتي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين نما ليكاو قرشن wannan littafi min babil fa'ida a takaice a gulguje alkur'ani mai girma ya sabko ga manzo sallallahu alaihi wasallam tsawon shekara 23 to wannan alkur'ani yana da wasu akwai abubuwan da ya sanya aka sabkan maka da shi na harko musani cewa alkur'ani mai girma an sabko shi ne don mai imani da shi ko mu gaskata dukkan abin da ya zo a cikin shi abu na biyu iya da kyau musani cewa wannan alkur'ani mai girma an sabko shi kuma ya umarce mu akan mu ringa karanta shi shi yasa ma aka ce duk wanda ya karanta da harafi guda yana da lada goma kamar yadda ke cewa ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila sai ce auzi da alaihi wa rattilil qur'ana tartila hakanan alkur'ani mai girma an sabko shi ne don mai aiki da abin da mun karanta kenan mu karanta mu hardace kuma mu fahimta kuma mu yi aiki da abin da mun karanta a ciki na hudu ta'alimu ma'anahu wa tafsiru yana da kyau ka ringa kokarin sanin ma'ana ta alkur'ani da fasarar shi kamar misali wannan zawwa da muke wajen karatu wannan hanya ce hanya ta gari hanya ce wadda muke rayuwa tare da mala'ikai a kodayaushe masu safka a dukkan inda ake karatu na addini karatu na alkur'ani hanya ce mai raya zuciya hanya ce mai kwantar ma da hankali to wannan hanya ita ce hanya ɗaya ɗaya za ta taimaka maka san addinin ga kasan alkur'ani na kuma zai sa ka samu nazari akan alkur'ani ka ringa tunani akan ma'anar shi inda Allah yake cewa afala tadabbaruna alkur'an am ala qulubin aqfaluha musani alkur'ani mai girma akwai waraka a cikin shi bihi shifa'un linnas akwai waraka akwai cuttuka da yawa da ba su da magani amma karatun alkur'ani zai samu maka da magani zuciyarka idan ta shiga cikin wani yanayi cikin kunci cikin tashin hankali cikin san sabo cikin kokonto cikin yawan zargi to idan kana karanta alkur'ani shi zai tankwasar da ita ta koma sahiha salima kenan kaga wannan kadai dan ka samu irin wannan magani na wannan babbar cuta ya shi karanta alkur'ani ko cutuka la tu'addu wala tusa amma wajen magani da shi wannan alkur'ani shine karanta shi ko kuma ka ɗauko ruwa ka toha ko ka karanta ka yi addu'a wannan su ne hanyoyi amma ba hanyoyi na surkulla ba da za a je a yi rubuce-rubuce a wasu layu a gama da wasu hatama hatama da sunan wasu mala'iku da aljannai a gama a baka ko a binne a wani abu wannan kuma ya shiga babu na shirka na sai abu na shidda sai ke cewa shine neman tsari da alkur'ani mai girma ka karanta alkur'ani don allah ya tsare ka daga fitintunu na duniya daga fitintunu na hasada daga fitintunu na shaidan daga fitintunu na aljannu duka ka karanta misali idan zai kwanta alkur'ani ya manzo sallallahu alaihi ya koya mana ya ce mana idan zai kwanta ka karanta qur'azai guda uku nan wai guda biyu da qul huwallahu ahad su uku ka shawa a cikin ka menene za ta tsare ka daga dukkan abin da ya cutar da kai bayan sallar asuba ka karanta su uku bayan sallar azhar ka karanta su guda guda bayan da azhar su guda guda bayan magariba su uku uku haka bayan isha su guda guda yace wai za ka ratar ƙur'an fasta'id billahi ina shaitanin waje yanan ka nemi tsari zuwa ga allah maɗaukakin sarki abu na bakwai mu yarda mu san cewa lalle alƙur'ani siffa ta daga cikin siffofi na allah cewa allah maɗaukakin sarki magana shi ce alƙur'ani mai girma kuma shi saffata shi alƙur'ani a dunkule a cibiri surorin shi guda 114 ne surorin da suka sauka a garin makka guda 86 ne surorin da suka sauka a garin madina guda 28 ne ayoyi da ke da kwai a cikin alkur'ani banda bismillah ayoyi 6,236 idan muka ƙara bismillah a ciki bismillah su 112 sai su zama ayoyin alkur'ani su 6,348 idan muka ɗauki wannan adadi idan muka ɗauki wannan adadi idan muna so mu ga wata mukujiza ta alkur'ani mai girma idan ka ɗauki dus kai fuwa ventura ka ƙara fuwa ventura dus shi ne shabi shi ne adadin watanni na musulunci 23 shi ne adadin shekarun da alkur'ani yana sauka idan kai dus fuwa ventura kuma kai fuwa ventura zai baka adadin ayoyin alkur'ani mai girma gabaki ɗayansu 6,348 hurufai na alkur'ani mai girma hurufan da ke da cikin alkur'ani mai girma zaka samu harufa turwasan van milkens 320 da kuma 15 su ne harfan da ke da kwai a cikin alkur'ani mai girma ya gama izihi izihi sattin ya gama juz'i juz'i talatin ya gama rubu'i rubu'i 240 ya gama kalmomi da ke da kwai a ciki 77,439 ya gama adadin inda ake faduwa a yi sujada idan ana karatun alkur'ani wuri goma sha hudu wannan shi ne a cibira a kole shi ne alkur'ani da girma muna fata allah ba mu ladan abin da muka karanta kurakurai allah ya yi mana kuma allah amfanar da mu da abin da muka karanta a ciki kuma insha allahu ta'ala za mu samu wasu abubuwa kuma da za a sanya wanda za su ci gaba insha Allah ta'ala da karatun da ake a shi wannan majalisi a nan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh